بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin idan ba manta ba a darasin da ya wuce mun tsaya a ƙarshen babin da yake magana a kan cewa idan malami zai yi magana zai iya sa waɗanda suke zaune da shi su saurara don su ji abin da yake faɗa yadda ya kamata. Sai za mu tashi daga babin wa'azi na.
قال رحمه الله باب الوعظ والاقتصاد فيه Babin da yake magana a kan wa'azi da kuma in za a yi wa'azi to kada a dinga tsawaitawa.
قال الله تعالى Allah yana cewa ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ka yi kira zuwa ga hanyar Ubangijinka ta hanyar hikima da kuma kyakkyawan wa'azi.
وعن أبي وائل شقيق بن سلمة رضي الله عنه قال An karɓo daga Shaƙiƙ bin Salama Allah ya yarda da shi yana cewa, كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة Abdullahi ɗan Mas'ud ya kasance yana yi mana wa'azi a kowace alhamis sau ɗaya.
فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن Sai wani mutum ya ce masa ya kai baban Abdulrahman, لوددت أنك ذكرتنا كل يوم wallahi zan yi fatan a ce kana mana wa'azi kowace rana.
فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة مخافة السآمة علينا sai ke cewa amma wallahi ah, abin da yake hana ni ne muku wa'azi kullum shine saboda kada ku kosa kuma ina ɗaga muku ƙafa ne wajen wa'azi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ɗaga mana ƙafa saboda tsoron kada mu kosa متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي اليقظان عمار بن يسار رضي الله عنهما قال an karɓo daga ammar bin yasir Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه tsawon sallar mutum da kuma gajarta kutubarsa alama ce da take nuna fikihunsa.
فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة Don haka ku tsawaita sallah ku gajarta huɗuba.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال An karɓo daga Mu'awiya ɗan Hakam Allah yarda da shi yana cewa
بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي yake cewa ina cikin sallah tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai wani mutum ya tishawa sai na ce mai yarhamukallah kawai mutane sai suka dinga kallona sai na ce "Ka, uwata ta yi wabina sai sa kuke ta kallona ne فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت yake cewa sai mutane suka dinga buga hannayensu akan cinyoyinsu lokacin da na ga suna ta nuna min na yi shiru sai ne shiru فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah ina fansassa da babata da babana ban taɓa ganin wanda ya fi shi iya koyarwa ba bai hantare ni ba bai doke ni ba bai ci min mutunci ba bai zage ni ba kawai sai yake ce min إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن wannan sallar fa ba ta dace a dinga kowanne irin magana a cikinta ba saboda ita sallah tasbihi ne da kabbara da karatun alkur'ani أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am
قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم فلا يصدهم na'am sai shi muawiya bin al-hakam ne yake cewa nace ya manzan Allah ni ban daɗe da barin jahiliya ba gashi kuma musulunci ya zo a cikin mu akwai waɗanda suke zuwa wajen bokaye sai manzan Allah ya ce kada ka je musu sai na ce to a cikin mu akwai waɗanda suke yin canfi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan wani abu ne da suke jin shi a kirazan su saboda haka ba zai kautar da su ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن العباد بن سارية رضي الله عنه قال an karɓo daga irbab ɗan sariya Allah ya yarda da shi yake cewa
وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi mana wani wa'azi wanda zukatanmu suka raurawa kuma idanuwanmu suka zubar da hawaye وذكر الحديث وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة wannan hadisin ya gabata da yawa a babukan da suke eh, a baya
باب الوقار والسكينة babin da yake magana akan natsuwa da kuma tafiya sannan a hankali قال الله تعالى Allah yana cewa وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما da kuma bayan Ubangiji waɗanda suke tafiya a kan ƙasa a cikin tausasawa idan jahilai suka yi musu magana da bata dace ba sai su ci aminci
وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga nana aisha Allah ya yarda da ita tana cewa ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته إنما كان يتبسم nana aisha take cewa ban taɓa ganin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana kyalkyala dariya har a ga saman bakinsa ba abin da yake yi kawai shine ya murmushi
متفق عليه ƙwari da musulmi suka rawaito
باب الندب باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار abin da yake nuna mustahabbancin cewa idan mutum zai je sallah ko zai je gurin da ake ba da ilimi to ya je cikin natsuwa
قال الله تعالى Allah yana cewa ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب dukkan wanda yake girmama alamomin Allah waɗanda suke nuna addinin sa to wanda yana daga cikin tsoron Allah na zuciya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga Abu Huraira Allah yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون idan aka tsayar da sallah to kada ku je sallah kuna sauri وأتوها وأنتم تمشون ku je kuna tafiya وعليكم السكينة فما أدرك فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ku je cikin natsuwa abinda kuka samu sai ku sallata abinda ya kufce muku kuma sai ku cika متفق عليه fari da muslim ne suka rawaito زاد مسلم في رواية له فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة muslim ya ƙara a ruwayarsa inda yake cewa saboda ɗayanku idan yana tafiya zuwa sallah to yana cikin sallah
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة an karɓo daga abdullahi dan abbas yana ba da labari cewa ya tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam daga arafa zuwa muzdalifa
فسمع النبي صلى الله فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا لإبل alaihi wasallam sai ya dinga jin ƙara da kuma duka da kuma sautittukan eh, raƙuma
فأشار بصوته إليهم وقال sai ya ɗauki bulalarsa ya nuni da ita zuwa ga mutanen da suke bayan sa ya ce أيها الناس ya ku mutane عليكم بالسكينة na hore ku da natsuwa فإن البر ليس بالإيضاع biyayya ga Allah fa ba cikin sauri haka ake yin ta ba رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito وروى مسلم بعضه Muslim ma ya rawaito wani bangare na wannan hadisi
باب إكرام الضيف babin da yake bayani akan girmama baƙo قال الله تعالى Allah yana cewa هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين shin labarin ah, bakin annabi Ibrahim masu girma ya zo maka إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما lokacin da suka shiga wajensa sai suka ce aminci قال سلام قوم منكرون shi ma sai ya ce aminci amma dai mutane ne da ban san ku ba فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين sai ya gangara ya tafi wajen iyalansa sai ya zo da wani ɗan maraƙi mai maiƙo فقربه إليهم قال ألا تأكلون ya kusanto musu da shi ya ce ba za ku ci ba
وقال تعالى Allah yana cewa
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات mutanensa sun zo suna sauri zuwa gare shi tare da cewa kuma kafin wannan lokacin sun kasance suna aikata munanan ayyuka قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم sai ce ya ku mutane na waɗannan ‘ya'yana ne mata su ne suka fi tsarki gare ku فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي saboda haka ku ji tsoron Allah kada ku kunyata ni a cikin baƙina أليس منكم رجل رشيد a cikin ku yanzu ba za a samu wani shirye ba
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya girmama baƙonsa
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya sada zumuncinsa ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko ya shiru متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال an karɓo daga Khuwailid bin Amrin Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليك فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته
duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya girmama kyautar baƙonsa ma'ana ya ba wa baƙonsa kyautarsa yadda ya dace
قالوا يا رسول الله وما جائزته sai suka ce ya manzan Allah menene kyautar shi
قال يومه وليلته ya ce shi ne yininsa da kuma daransa والضيافة ثلاثة أيام baƙuntaka kwana uku ne فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه duk abin da ya wuce haka to ya zama sadaka An mutum ya ga dama in bai ga dama ba ya ce da baƙon to mu ma neman abinci muke zuwa saboda haka in za ka je so mu tafi متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وفي رواية لمسلم a wata ruwayar ta Muslim ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه bai halatta ga musulmi idan ya je bakunta wajen ɗan uwansa ya daɗe a wajen shi har ya kuntata masa ya gaji da shi ba
قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه suka ce ya manzan Allah ta ya zai kuntata masa قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به ya tsaya a wajensa tare da cewa ya san babu abin da zai bashi na garar bakunta باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير babin da yake bayani akan mustahabbancin yi wa mutane bishara da kuma taya su murna idan alkhairi ya same su قال الله تعالى Allah yana cewa فبشر عباد ka yi wa bayina bishara الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه su ne waɗanda suke sauraron magana sai su bi mafi kyawunta وقال تعالى Allah yana cewa يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم Ubangijinsu yana yi musu bishara da wata rahama da kuma yarda da kuma wasu aljannatu waɗanda a cikinsu akwai ni'ima wacce take tsayayya.
وقال تعالى Allah yana cewa وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون kuma ku rinƙa yin bishara da aljanna ah, wa abshiru ma'ana ku yi musu bishara da al- ku rinƙa yin bishara da aljannar da aka yi muku alƙawari.
وقال تعالى Allah yana cewa فبشرناه بغلام حليم sai muka yi masa bishara da yaro wanda yake mai haƙuri.
وقال تعالى Allah yana cewa ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى kuma tabbas manzanninmu sun zo wa da annabi Ibrahim da bishara.
وقال تعالى Allah yana cewa وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب matarsa tana tsaye sai ta yi dariya sai muka mata bishara da ishaq kuma a bayan ishaq muka yi mata bishara da yaqub وقال تعالى Allah ta'ala yana cewa فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى yake cewa sai mala'ika jibrilu ya kira zakariya a lokacin yana tsaye yana sallah ya ce masa Allah yana maka bishara da yahaya lokacin yana yin sallah a gurin sallar shi وقال تعالى Allah ta'ala yana cewa إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح
Ka ambata lokacin da mala'iku suka ce da Maryam, Allah yana yi miki bishara da eh, wata kalma wacce sunanta Masih. Abin da ake nufi da mala'iku a nan ma shi ne mala'ika Jibril nam.
الآية والآيات في الباب كثيرة معلومة Ayoyin da suka zo a wannan babin suna da yawa kuma sanannu ne.
وأما الأحاديث فكثيرة جدا Amma وهي hadisan da مشهورة في suka zo a الصحيح wannan suna da yawa kuma sun shahara a cikin Bukhari.
منها عن أبي إبراهيم Na'am.
ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب daga ciki akwai hadisin da aka rawaito daga abdullahi dan abi aufa yake cewa manzo Allah tsira da mice Allah su tabbata a gare shi ya yi wa nana Khadija bishara da wani gida a aljanna wanda aka yi shi da lu'ulu'u babu hayaniya a cikin shi kuma babu wahala
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال an rawaito daga abu musa al'ashari yake cewa ya yi alwala a gidansa sai ya fita ya ce
لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا tabbas zan lazurci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zan kasance tare da shi a wannan yinin nawa فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا sai ya je masallaci ya tambaya ina annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce masa وجهها هنا ya yi nan قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريف فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط وتوسط قفها وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب yake cewa ah, sai na fita na bi sawun annabi sallallahu alaihi wasallam har na gane cewa ya shiga bi'ir aris sai na tsaya a daidai kofa na jira har annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama biyan bukatarsa in yayi alwala sai na je na tsaya kusa da shi sai na ga cewa ya zauna akan bi'ir aris kuma ya buɗe digadigansa sannan ya zira ƙafafuwansa a cikin ita wannan rijiyar sai na yi masa sallama sannan na juya na dawo na tsaya a daidai ƙofa.
فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم Na ce yau zan zama mai gadin ƙofar annabi sallallahu alaihi wasallam.
فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا Sai Abubakar radiyallahu anhu ya zo ya buga ƙofa sai na ce waye wannan.
فقال أبو بكر فقلت على رسلك Sai ce Abubakar ne sai na ce masa ɗan dakata.
ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال إئذن له وبشره بالجنة yake cewa sai na je wajen manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na ce masa abubakar ne ya zo yake neman izini ya shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce masa ya shigo kuma ka masa bishara da aljanna فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة yake cewa sai na tafi wajen abubakar na ce masa ka shigo kuma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana maka bishara da aljanna
فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه
yake cewa abubakar ya shiga ya zauna a daman annabi sallallahu alaihi wasallam a kan wannan rijiyar kuma shi ma ya zira kafafuwansa a cikin rijiyar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma ya yaye korinsa
ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد, إن يريد, إن يريد الله بفلان يريد أخاه إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد, إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به يريد أخاه فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا yake cewa bayan sayyidina abubakar ya shiga ya ce sai na sake dawowa na bar na bar ɗan uwana yana can yana alwala yana kuma ƙoƙarin yarke ni sai na ce in Allah ya so wani da alkhairi to shi ma zai so wato ɗan uwansa kenan saboda shi ma mai bishara da aljanna ya ce ina cikin wannan tunanin ne kawai sai na ji wani yana girgiza ƙofa
فقلت من هذا sai na ce waye wannan فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة yake cewa da na ji ana girgiza kofa sai na ce waye wannan sai aka ce Umar dan Khattab ne sai na ce masa dan dakata sai na zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam na yi masa sallama sannan na ce masa ga Umar nan yana neman izini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ba shi izini kuma kai masa bishara da aljanna
فجئت عمر فقلت أذن ادخل وبش ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة sai na ce da umar shigo an yi maka izini kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi maka bishara da aljanna فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر ثم رجعت فجلست yake cewa shi ma Umar da ya shiga sai ya zauna a kan rijiya ya yi irin yadda Sayyidina Abubakar ya yi ya zura ƙafafuwansa a cikin rijiya sannan sai na dawo na sake zama a gindin kofa فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا yake cewa sai na sake cewa idan Allah ya nufi wani da alkhairi to shi ma zai zo wato yana nufin dan uwansa dai wanda ya bashi yana alwala yace ina cikin wannan tunanin ne sai na ji an sake girgiza kofa sai na je na ce waye yake girgiza kofa فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك yake cewa sai wanda yake girgiza kofa ya ce Usman dan Affan ne sai na ce masa dan dakata
وجئت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه
yake cewa sai na je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam na bashi labari sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai masa izini ya shigo kuma kai masa bishara da aljanna tare da wata musiba da za ta same shi
فجئت فقلت ادخل يبش ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك فدخل فوجد القف قد فوجد القف قد ملئ yake cewa sai na je na ce masa ka shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana maka bishara da aljanna tare da wani bala'i da zai same ka lokacin da sayyidina Usman ya shigo sai ya samu bakin rijiya gaba ɗaya ya cika
فجلس وجاههم من الشق الآخر yake cewa sai sayyidina Usman ya zauna yana fuskantar su ta ɗaya ɓangaren قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم yake cewa sai ibn musayyib sai yake cewa na fassara wannan zaman nasu da kabarurrukan su mana annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da Abubakar da Umar za a rufe su a guri ɗaya dan haka shi yasa suka zauna a wannan bakin rinje shi kuma sayyidina Usman ba a rufe shi a tare da su ba sai a baki a dan haka shi yasa bai samu guri ya zauna tare da su ba shi yasa sai jibril musayyib yace na fassara wannan zaman nasu da yadda kabarurrukan su za su kasance متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب ya ƙara a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni da kiyaye kofa وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان a cikin waccan ruwayar yake cewa lokacin da ya gaya wa Usman cewa wani bala'i zai same shi sai ya gode wa Allah sannan ya ce Allah shine mataimaki wanda yake taimakawa bayansa masu mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a daidai nan insha Allahu ta'ala za mu ci gaba a wasu darussan na gaba kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh